الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan turmi na biyu kenan a wannan rana ta asabar wadda ita ce ranar sha bakwai ga watan jumadal akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 1442 daga wannan masallaci na titin baya jidda a birnin katsina a inda muke karatu daga littafin al-muqidha ta mustalahul hadith wallafar al-imamu shamsuddin zahabi rahmatullahi alaihi wannan shine darasi na biyar kenan insha Allah a cikin wannan jirin giya za mu tashi kai tsaye inda mala yake cewa wal mu'dal huwa ma saqata min isnadihi ithnani fasa'ida kamar yadda bai kunya yake cewa ko wal mu'dalu saqitu min husnani wa ma ata mudallasan naw'ani to al mu'dal asalin al'idal shi ne wato giɓi mai faɗi wani wawa keken giɓi kamar yadda abin za a ce ma wawulo kaga mutum ya da giɓi haƙori ɗaya ya cire a haƙoransa idan haƙori biyu suka cire a wajen za ka ga giɓin ya yi faɗi da yawa wannan shi ne wawulo kenan da hausa idal a adala yi odudu kamar an dilmiyar da shi a cikin sakat sakat ɗin ya yi faɗi shine a samu gaba biyu a jere sun cire amma idan ba a jere suke ba yana nan a matsayin munkafe ko mun gani idan akwai gibi sai kuma ba gibi sannan sai wani gibi to kaga gibi biyu amma ba a jere ba to wannan ba a ce mishi mu'udal kamar yadda muka sha ambata akwai akwai kamar a cikin muwatta ta Imam Malik ana samun hadisai mu'udalai irin ballagat na Maliku amma su suna da ƙarfi kamar da zai ambata mana anan gaba kaɗan to irin waɗannan hadisan mu'udal isnadi ne mai rauni yana daga cikin al-mardud li sababi saqatin fi sanadi hadisan da ake tunkuɗewa sakamakon wato akwai sakat akwai gibi a cikin isnadinsa to ba za a karbe shi ba wa kadhalika almunqati'u hakanan almunqati'u fa hadha an-naw'u qalla man ihtajja bihi waɗannan nau'o'in guda biyu kaɗan ne malaman da suka yi hujja da shi in muka lura da kyau a zahiri kamar imam zahabi yana so ya gwada mana cewa da mu'dal da munqati abu guda ne da aka kaji ya ce wal mu'dalu kaza kaza wa kadhalika al munqati sai bai ta'rifin munqati'in ba kamar yana nufin wancan ta'rifin yana hawa kan munqati wannan shine zahirin abin da ya aikata anan amma dai saboda yana yi ne a takeice munqati shine mai sakat daya ko fiye da daya amma ba a jere ba shi kuma mu'dali mai sakat biyu amma a jere kaga dukan sun yi tarayya wajen kasancewa su sakat amma sun bambanta wajen wannan zai zama dole ya zama alat tawali sannan a ce mishi mu'udal kuma shi dole a samu fiye da ɗaya shi kuma munqati ba dole a samu fiye da ɗaya ba sannan kuma ba alat tawali ba yace malamai da yawa ba sa hujja da shi wa ajwadu zalika mafi kyau a cikin wato munqati da mu'udali ما قال فيه مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ذاك جي مالك نايون cewa بلغني ko kuma Yahaya yace an malikin annahu balagahu daga maliku labari ya zakke mushi duk mai karanta muwadda zai ji wannan da yawa a cikin muwadda ko shine ballagatu malikin ballagatu abinda labari ya iske maliku bai fadi wa ya gaya mushi wa ya gaya ma wanda ya gaya mushi ba tare da cewa maliku yana da akalla mutum biyu tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman shi da malaman malaman shi yana da malamai waɗanda malaman su sahabbai ne nafi'u da ke ba maliku riwaya kaga malaman shi su Abdullahi dan Umar sahabbai ne wani lokaci maliku yakan da isnadi a tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum uku malamin shi da malamin malamin shi sannan sai sahabi game da yake riwaya daga nafi'u daga ibnu umar wani lokaci yakan yi daga nafi'u daga zuhuri daga abdullahi dan umar wani lokaci ko kai kai tsaye daga zuhuri daga salim daga abdullahi dan umar kuma kaga ana yi samun mutum uku tsakanin shi da manzala sallallahu alaihi wasallam ko mutum biyu zaka in yace balagani mafi karanci ya zama ya tsallake mutum biyu mafi yawa kuma ya tsallake mutum uku to da haka da ba dan shine maliku ba za a karba ba amma shi maliku ne jabalun ne min aljibal kuma gani kuma an bincika an bincika ba a same shi da magudi ko kuma rashin sanin abin da yake yi ba ibn abdulbarri annamari ya bi duka waɗannan ballagat na maliku dukkaninsu ya yi takrijinsu ya tabbatar da isnadojinsu suna nan a cikin attamhidu sai ƙwaya hudu su ne suka tsaya mushi a wuya to su ma daga baya wasu malamai sun yi takrijinsu da aka ballagat maliku dukkaninsu suna da isnadoji ya rage aikin da za a yi wajen tabbatar da isnadin ko kuma rashin tabbatar da shi to sai malamai suka tattanin me yasa maliku yake yin haka me yasa tasabbuti ne ya kai mishi matuƙa wato idan yana da shakka shakka akan wanda ya ce annabi ya ce din wanda ya ce sahabi wane ya ce annabi ya ce da zaran ya ɗan shakka game da shi kotu ba zai ma faɗi sunan shi ba shine sai ya ce kawai balagani saboda shi maliku idan ya yi riwaya daga gare ka to amincewa ce wannan riwaya kawai ta baka aminci kamar yadda in aka samu sunan malami ya zo a cikin Bukhari ko Muslim ko da za ka ji wasu suna ta yafuta shi cewa wani yana da matsala kaza yana da matsala kaza idan aka zo ƙarshe sai a ce to dai Bukhari da Muslim su rawaito hadisin shi da haka ya sha haka zaka zabi yana cewa faqad jawazal qantara wannan ya tsallake gada ya tsallake saradi eh a cikin littafin Bukhari da Muslim akwai mutanen da an yi maganganu a kansu amma kasancewar samuwar hadisin su a cikin Bukhari da Muslim wannan yana cewa to lalle sun tsire ne kuma yayi ne to haka in aka samu Maliku ya ambace ka yayi riwaya daga gare ka kai mai riwaya to ka samu ka samu lamba babba ka samu point to idan Maliku yana da tababa akan wani anya ko ya kai to ba zai faɗa ba kawai amma sai ya faɗa asalin hadisin domin yanzu yana magana ne akan fiqhu shi don mu gane ita muwadda littafin fiƙihu ne amma wanda ake kafa hujja da hadisai ba littafin hadisi ne zalla ba da kaga akwai maganganun shi da dama fatoyin shi maliku din da fatoyin malaman shi da ra'ayoyin shi da ra'ayoyin malaman shi a inda bai da hadisi kai tsaye zai maganganu da yawa ka ji kawai maganganun shi ne domin littafin fiƙihu ne amma su fiƙihun malaman da ba fiƙihu ne irin na 'yan baya ba wanda kawai ake faɗan maganganu tsura ba a yi musu ƙaidi da hadisai to da haka sai yake kawo hadisan da asaran yana hujja da su to a ƙarƙashin haka idan ya ga zai kafa hujja da wata magana a fiƙihanci amma kuma isnadin waɗanda suka bashi bai amince da su ɗari bisa ɗari ba to sai ya kawo hadisin ba tare da ambatansu ba shine yake yin ballagatan ba wai yana sane ne kawai bai so ya gaya wa mutane su ya suka gaya mushi ba akwai matsalar ta sai haka da haka ji ya ce ma qala fihi malikun balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala kaza wa kaza fa inna malikan domin shi maliku mutathabbitun yana da tantance abubuwansa fala Allah ballagatihi aqwa min marasili misli humaydin wa qatada dan haka so da dama ma wannan ballagat na maliku sun fi marasilu na su humaydu da qatada inganci al mawquf sai hadisi mawqufi wa huwa ma usnida ila sahabi min qawlihi aw fi'li shine abin da aka danganta ga sahabi na maganarsa ko aikinsa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce kaza ko sun yi aiki kaza makiyaye a na sahabbai banda takarir sahabi ya ga ana kaza bai ce komai ba wannan bai tabbatar da cewa abin addini ne ta yana da wani uzuri wani sahabin ma zai iya yin wani abu ko ya goyi bayan wani abu wanda ya san ba daidai ba ne saboda wata maslaha kamar ibnu abbasin a cikin da yake cikin musannaf na abdurrazak ya ga an gan shi a wata jana'iza da wasu mata a gun jana'iza aka ce musu magana ya ce ku rabu da su kuma wanda ba daidai bane haka ba daidai bane irin abin da yanzu ya zama yayi ba san ko ya zo muku nan ba idan za a yi sallar gawa sai mata su fito da da da ƴan uwan mamatan da ƙawayensu da sirkansu mata kamar za a je sallar idi in maza suka taho da gawa su kuma su tsaya a can baya kuma sai kaga ƴan agaji ne suke jira musu sahu wani ya daga cikin bidiyoyin ƴan izala mu dai a Zariya. ban san ko ya zo nan ba ba shakka wannan ba sunna bane jama'a tunda akwai malamai da suke bada fatawa akan cewa ayi amma ba daidai bane ni ina da takarda musamman da na rubuta akan wannan wanda na gabatar a wani seminar da aka taba yi da ya shafi irin qadiyar to irin wannan abin tun zamanin tabi'ai ana yin shi ka karanta musalman da Abdurrazzaq da na Ibn Abi Shayba da littafin Sunan Kubra na Baihaqi da sun kawo asare din daga cikin tabi'ai akwai wanda idan suka zo gun jana'iza sai su sa ‘yan agaji su rufe gidan da ma za su da an fito da gawa sai a ce a rufe gidan kada mata da ta fito a kunnin suka ga mata a wurin za su kore su su sa a kore su ko su watsa musu ƙasa sai sun bar wajen a kunnin suka ga mata sai su haƙura da jana'iza su su koma gida a wanda kuma suka gani sai su haƙuri su yi sallah amma suna jin takaici a ransu kowa irin yadda yake mu'amalanta abun daban ne amma dai tsohon abu ne a ɗin mata na su fita sallar gawa tsohon labari ne to watakila a wannan zamanin tunda mata sun wayi gari suna fita watakila fiye da maza fitan mata yana daga cikin balaya na wannan zamanin kuma wanda annabi sallallahu alaihi ya yi ishara zuwa gare shi cewa za a zo ƙarshen duniya hatta tusharikal mar'atu zawjaha fit tijara hammata ta dinga tarayya da mijinta suna suna suna business tare suna partnership tare suke tafiya Kwatano tare suke tafiya Dubai ko shagon su na kasuwa daya da sauransu to kaga wannan lazima haka mata su tafita irin wannan fita da mata suke jama'a ya saba wa asalin al'adar musulmai eh yanzu kana faɗan wannan sai aka kai wa kauye amma kuma shine gaskiya fitan mata da suke yi haka barkatai barkatai ba alheri bane ga al'umma almuhimmu shine wani sahabi na iya ganin an yi wani abu ba yadda ya iya yi kamar Anas dan Malik ya ga ana cin mutuncin wato kan Husaini dan Ali radiyallahu anhuma bayan da aka kashe shi amma babu abin da Anas zai iya sai dai kawai yace sai dai faɗi magana yake cewa ni ko naga wannan fuska tayi kamar da fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da karfin da zai hana kamar misali ga Ibn Mas'udin shi ma hadisin shi wanda ke cikin Bukhari wanda mutanen Makka dinnan suka dinga yaba wa manzo Allah sallallahu alaihi abin nan mahaifar raquma yace ina tsaye ina gani ba abin da zan iya to haka shi sa taqrir na sahabi bai zama hujja ko mun gane shi manzo Allah sallallahu alaihi shine taqrir din sa ke zama hujja ayi abu a gaban sa bai hana ba to wannan ya zama za a karɓi abin ayi da gwargwadon abinda malamai suka gani na halasci ko sunnanci ko mustahabbanci to haka in aka zo tarifin mawquf ana tsayawa kan qaul ko fi'il to haka nan a cikin ayyukan sahabbai ba a hadawa da aikin da sahabi yayi wanda yake da wani uzuri sai aikin da yayi ala wajhi sunniyya ah kaman kaman hadisin Abu Huraira wanda yake yin alula din nan yayi ta har gwiwa hannu har hammata fuska har wuya yana cikin bukhari da muslim ko amma in zai yi shi ma sai ya buye yake da aka ganshi yana yi kuma aka ce wani irin alula ne wanda yace da na san kuna gani na da ban yi ba yace naji annabi yana cewa ne al'umma ta za su ranar kiyama gurran muhajjirin min athar alwudu suna da haske a fuska da kafafun saboda alula shine nake so haske na ya karu haske na ya kai har hammata ya kawo har gwiwa ya kawo har wuya kaga wannan tawilin sa ne wannan aikin to in sahabi na da irin wannan tawilin aiki shi ma bai zama sunna ba domin ya saba wa asalin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma aikin da sahabi yayi wanda wasu sahabbai suka yi masa inkari akwai aikin da sahabi zai yi sauran sahabbai su yi masa inkari to shi ma yanzu wannan mahalli ne na tattaunawa akan wa yafi wato karfin hujja tsakankanin su wa yake da madogara daga abu marfu'i malaman usul fiqh su ne kan gaba cikin mu'amalantar mawqufat ya ake mu'amalantar da su waɗansu littafin da muka ambata ila yau su ne mazan na hadisai mawqufai musannaf na abdurrazak musannaf na ibn abi shayba muwadda ta imam malik sunan kubra ta baihaqi at-tamhid lima fi al-muwatta min al-ma'ani wal asanid da makamantansu waɗannan littafan jama'a suna da cikin littafai masu albarka littafan musulunci wanda zaka ga a kasashen mu ba a damu da su ba abin takaici ne da abin mujajantawa kanmu me yasa ba a shaharantar da karantawa da karantar da littafan nan tare da cewa akwai wato madda ilmiya gazira jiddan a cikinsu za ka ga fatawoyin sahabbai da maganganunsu da fassarorinsu da, da abubuwa masu muhimmanci da mutum zai karanta a ciki amma ba a damuwa da su haka za ka samu asarai da yawa na sahabbai a cikin littafin muhalla ta ibn hazmin da muka ambata da su to wannan sa daga cikin dai muhimman mazan na inda ake samun hadisai mawqufai sai kuma irin littafan zuhudu ba irin littafan zuhud ne yanzu ba ina nufin kaman kitabuz zuhud na Ahmad ibn Hanbal na da na abin nan na, na Sheikhul Islam abin nan Abdullah ibn Mubarak da irin littafan Ibn Abi Dunya irin irin littafan shi suna da yawa kitabul shukuri kitabul uzla kitabul ju'i makarimul akhlaq nashi da na kharaiti da yawan zaka ga suna yawaita kawo athar na sahabbai da tabi'ai abubuwan da suka aikata maganganunsu ibadarsu da makamantansu to haka littafan shuruh mutawwalat a cikin shuruh irin fathul bari irin umdatul qari irin littafin abin nan nailul autar na shaukani da ire-iren su mutawwalat in kana karatu a cikin mutawwalat zaka dinga cin karo da athar na sahabbai garin sharhin hadisai za su rawaito maka cewa ga athar da sabai sun yi kaza sun yi kaza haka littattafai na tarajim musamman littafin hilyatul auliya na abu nu'aymin al-asfahani da littafin irin littafin wato tarihu tabari irin littafin siru alamin nubala irin littafin ainihin wato albidayatu wan nihaya na ibnu kathir da ire-iren su zaka samu athar a cikin tarihin nasu zaka samu maganganu da ayyukansu ana ruwaitowa irin ibadarsu irin tsoron Allahnsu irin yanayin sallah yanayin azuminsu fatoyin da suka bayar ra'ayoyinsu raddi da suka yi wasu 'yan bid'a da sauransu waɗannan duka mazan ne na samun waɗannan maganganu kuma inda mutum mai bincike yana karanta su to zai wadata daga maganganun 'yan baya da dama akan matsaloli sai ya dogara da maganganun sahabbai din kuma ina ce mana jama'a bai yiwuwa mutum ya bi tafarkin salafiya bi na gaskiya ba tare da ya yi hukufi a kan maganganun su salaf ɗin ba salaf ɗin nan kuma su ne sahabban da tabi'an to da ka duk wanda yake so ya zama yana da hazzi na ilimin salaf to wajibi ne ya karanta littafan da ake samun ilimin salaf ɗin a ciki don har yanzu waɗannan littattafai ba su yaɗu irin yaɗuwar da littattafan 'yan baya suka yi duk masallacin da kaje zaka ana karanta riyadus salihina da bulugul maram da umda da makamantansu wanda littafai ne na hadisai kuma alkhairi ne to da sai a ƙara da littafan da za su zo da maganganun da sahabbai da tabi'ai suke da su wanda galibin su fassara ce da sharhi a magana ko a aikace na hadisan ko mun gane wato bayan an gama jin hadisi riyadus salihina in ana so a karantar da kuma wasu na dubba ko wasu wato fasahohi ko hikimomi ko ayyukan magabata sai a ɗauko littafi kuma wanda yake shi kuma yana ruwaito maganganun magabata ɗin yanzu akwai littafin shi abubakar ibn abi sheba kitabul adab kitabul adab wanda littafi ne na yadda kaga adabul mufrad na bukhari kuma shi malamin bukhari ne kaga adabul mufrad shi ma akwai afar a cikin shi da yawa da shi da littafin khalqu af'alil ibad na Imam al-Bukhari din duka suna da asar da yawa a cikin su to wannan dai suna daga cikin mazan inda ake samun maganganun sahabbai da tabi'ai maganganun sahabbai sune mauqufai da ayyukan su sai ce wa muqabiluhu kishiyar mauquf shine al-marfu' wanda aka daga zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam huwa ma nusiba ila Annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi aw fi'lihi to anan sai an ƙara da auta ƙariri au wasfin khulqiyyin au khalqiyyin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yaga ana yi bai hana ba siffar shi ta halitta da siffar shi ta ɗabi'a duka suna cikin hadisi marfu'i mu kiyaye nan ba ana magana akan inganci ko rashin inganci bane a ana magana akan isnadin zuwa ga ina ya tike idan ya tike zuwa ga sahabi an ce magana sace ko aikin sa to mawquf idan ya dara ya zarta daga kan sahabi an danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce ko ya aikata ko ya ga ana aikatawa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya da siffa kaza ko yana da hali iri kaza to wannan shine marfu'i akwai wasfu khuluqi siffa ta dabi'a akwai kuma wasfu khalqi siffa ta halitta yana cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me me khalqi halitta shine tsayinsa kamanninsa gashinsa wushriyarsa ƙanshin jikinsa wannan yana cikin khalqi akwai kuma khuluqi halayensa na kyauta da fara'a da kawaici da kunya da ire-iren halayen shi da aka ambata a cikin hadisai kamar yadda zaka same su misali a littafin akhlaqul mustafa na abu sheikh al-asfahani da irin littafin dala'ilin nubuwa na al-baihaqi wanda su dama sun keɓanta ne a wajen bayani akan hali da siffa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da halittar shi da ɗabi'arsa da irin take-taken shi malam ya ci gaba da cewa al-mawsulu mattasala sanaduhu waslima bil linqita idan ko suka ce al-hadith al-mawsul to suna nufin wanda yake mattasala sanaduhu wanda isnadin shi yake da ya cika wane ya ji daga wane eh da gaskiya ya ji daga gare shi wane ya ji daga wane eh da gaskiya ji daga gare shi haka haka bayan haka har ƙarshe wasalima min linqita ya zama ya kubuta ya tsira daga samun wancan gibin da muka ji a baya sawun inqita'i ko idali ko irsali da da makamantansu ya zama babu su a cikin shi wa yasduqu ala al-marfu' wal mawquf ana iya samun muttasilun ya zama marfu'i ne ana iya samun muttasilun ya zama mawqufi ne sai al-musnadu huwa mattasala sanaduhu bi dhikrihi bi dhikri an-nabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda an aka ce al-musnad wanda aka danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qila yadkhulu fil musnadi kullu ma dhukira fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana fi asna'i sanadihi inqita'u wasu suka ce duk inda an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koda a cikin isnadin kafin akai ga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam akwai wani gibi da sunan shi musnad kenan kaga kowane musnadi wato mausuli ne amma ba kowane mausuli ne musnadi ba tunda a cikin mausul ana iya samun wanda ya tsaya kan sahabi shi musnad abinda ake nufi ya zama an danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koda akwai gibi tsakankani akwai kuma musnad kamar yadda muka ambata a jiya daga cikin nau'o'in wato littafan hadisai akwai al-musnad a can kuma aka ce musnad ana nufin a ware hadisai based on sahabban irin yadda Ahmad ibn Hanbal yayi musnadu Abi Bakar ma'ana hadisan da aka rubuta daga Abubakar musnadu Umar musnadu kaza musnadu kaza musnadu Aisha to hadisanta ne musnadu fulan hadisan shi to wannan shi ma ana ce mishi musnad nan kuma musnad wanda aka ai alladhi usnada ila nabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan duka sunaye ne kawai na hadisai ya zama idan an faɗi abin ka riƙe a ƙwaƙwalwarka ga abin da ake nufi abin da ake so ka riƙe a ƙwaƙwalwarka yadda ka riƙe idan an ce 3 ka san uku ce tsakanin biyu da hudu ba sai ka zauna kana ta haddace ka ce uku shine ɗaya biyu uku uku shi ba za ka yi haka ba amma dai ya riga ya shiga cikin system ɗinka ka san me ake nufi da uku ko to haka ya kamata wannan da ya zama a cikin ƙwaƙwalwarka ka san me ake nufi da shi ya ce ashabi hadisi shazi wanda iraki ke ce mashi wa zushuzuzi ma yi khalifu thika fihil mala wa shafi'i yi haƙaƙa ya ce walhakimul khilafa fihi shtarata walil khalili mufridul rawi faƙar ya ce wa rudda ma ƙala بفرد الثقة كالنهي an bai'il wala wal hibati da kuma cewa wa qawlu muslimin rawaz zuhuriyyu 90 fardan kullaha qawiyyu haka iraki ke tarifin alhadith shaz cewa haka ce hadisi shazi kamar da ya fara nan huwa ma khalafa riwayatu thiqati أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده abin da za mu lura a nan shi ne idan aka zauna a makaranta aka koyi karatu don mutane suka je za su ba da labarin karatun na misali yanzu a ce makaranta imam malik an zo an zauna ya ba da hadisi abdullahi dan muslim dan maslama abdullahi dan yusufa abdullahi dan wahab Ismail bin Ukti Malikin wane wane wane sun koyi hadisin nan idan aka tashi suka je sai wasu daga ciki suka bada hadisin ta fuska daya sai wani ya bada hadisin ta wata fuska daban wanda ta saba ma waɗancan to wannan da ya faɗa abin da ya saba ma sauran to shine za a fara tunanin anya ya rike daidai kuwa wannan shike kawo ihtimalin shuzuzi anya wane ya rike daidai kuwa to idan shi ne ma'ana ma khalafa rawihi ma khalafa riwayata as-siqat ya saba ma riwayan amintattu ta fuskar sun fi shi yawa shi kadan ne ko kuma mutum daya da mutum daya yanzu ba yawa bane amma wani ya fi dayan karfin hadda da itikani to wanda ya fi karfin hadda da itikanin nan nashi ne zai zama ma'arufi kenan ya fi kama da abin da ake tsammanin daidai wancan kuma za a fara tunanin ko dai ya saba ma wannan anya nashi gaskiya ne kuwa ko mun gane shi ne muka ce iraki yana cewa wa zushi dubi ma yukhalifu thiqa amintacce ya saba ma fihil mala ya saba ma almala'u irinsa mutane da yawa taron mutane thiqatu ya saba musu fashafi'u haqqaqa shafi'i ya tantance wannan magana a cikin ar-risala yace wal hakim shi ko hakim al khilafa fihi naqala ya ya ishtarata ya kawo sabani a ciki cewa da shi da al khalili cewa mufridur rawi faqat in mai riwaya ya kadaitu da ruwaito wani abu a makarantar da take mashhuriya sai shi kadai ruwaito suka ce wannan ma shazi ne amma wannan magana ce mai rauni ma'ana makarantar maliku ko makarantar sufyan ibn uyayna ko makarantar shu'ba ko makarantar abin nan yahya ibn sa'id al-qattan wanda an san makarantu ne sanannu suna da dalibai da yawa sai a ji wani hadisi ya fito daga makarantar mutum ɗaya ke riwayarsa su hakim suka ce wannan ma shazi ne sai ce amma an mayan musu wa rudda ma qala bi fardi thiqat ana tunkuɗe maganar cewa amintacce yana iya kawo hadisi shi kaɗai a karɓa da kuma cewa kanayi an sai ya buga misali ya ce kanayi an bai'il wala wa hibati da kuma hadisin da kuma labarin cewa wa muslimun wa qawlu muslimin rawaz zuhri muslim ya ce al-imam zuhri ya rawaito hadisai sama da 90 90 fardan kulluha qawiyya kulluha qawiyya imam imam abin nan zuhri yana da hadisai sun kai guda 90 wanda shi kadai ne ya kiyaye musulmai wannan sunonin babu wani a ɗabaka shi da ya roto irin wannan hadisan kuma an karɓa saboda ƙarfin shi ya kai a karɓa daga magana mafi inganci game da shizuzi shine sai an samu mukhalafa ba wai tafarrudi ba tafarrudi shine ya zama shi kaɗai ya ruwaito sannan mukhalafa ya zama ya saba wa abin da saura suka ruwaito a wannan qadiyar to in ba a samu mukhalafa ba to ba shazi bane sunan shi dai garib kawai wato ana mamakin ya zai a ce shi kaɗai ne ya ruwaito shi daga wannan ainihin wato makaranta yake ci gaba da cewa auman fara da bihi malla yuhmalu yahmilu yahtamilu haluhu qabula tafarudihi ko kuma mutumin da ya ruwaito yanayin shi bai yi kama da wanda in ya ruwaito shi kadai a ansa ba akwai wanda karfin shi bai kai ya kadaitu da labari a karba ba in ya zo ya faɗa tare da sauran mutane za a karɓa amma idan shi ya zo nauyin labarin bai kai a karɓa daga gurin shi ko mun gane misali yanzu idan kana neman aure akwai irin mutanen suka je suka bagan neman auren za a karba a ce da gaske ne da gaske ne neman auren da kake da gaske ne ka turo dattawa su uku ko su hudu su ma gemu da gemu ne za su yi magana ko kowa da babbar rigar shi da rawanin shi da alamar kamala shi sai su tattauna da waliyan matan nan to kaga wannan za a karbi labarin da gare su cewa da gaske ne wani da ya turo su da gaske kiya neman auren nan amma da zaka tura wani abokinka kwaya daya wanda zai je da shirt da wando ya ce ya zo ne a ce mai ya kawo ka ce wallahi malam wali ne ya turo ni magana aure sai ce kai za ka mana rashin mutunci ne ta shiga ba mu je da ala ba ma son tsagiranci in tun da nan ka tsane ma ala sai wani ya zabga mai ashar mako sai ya hada da wani ashar ce kaɗan kaza kaza kaza to saboda wannan zancen nauyin shi la ya tamiru tafarrut kuma gane ya fi karma a ce mutum ɗaya shi irin wannan mutumin bai isa shi kaɗai ka wannan magana karɓa ba alasa kun gane abin da ka kai tsaye za a karyata a watsar inda gaba ya ka zo kai nadama ka ce to bari ka tura manya an sai ce to da ya turo mana wani dan yaro kankani ya zo nan ya za ka wannan magana a magana aure wato kaga duk da dai asalin magana da gaske ce amma shi wanda ya kawo nauyin shi bai kai a karɓe ta daga gare shi ba to ana samun haka a riwaya akwai mutumin da in ya ruwaito abu malama hadisi sun raina karfin shi ba za su karɓa ba sai su ce wannan la ya tamilu haka tafarrut musamman abin da yake daga makaranta kamar yadda faɗa makaranta mashahuriya makarantun hadisi mashahurai sanannu ne to idan daga irin wannan makarantar wani ya zo kuma shi ba cikakken sanannen ɗalibin makaranta ba wato wanda ya lazimci malamin ya daɗe da shi akwai wanda za a karɓi tafarrudinsa walmunkaru walmunkaru lazira wa gairu thika mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqa inji suyuti ko al-munkar yace huwa man faradar rawi ad-da'if bihi shine can shazi mai riwayan da ya kaita da shi din amintacce ne shi a karankin kansa amma shi munkari wanda ya kaita da shi din dama can ana da tuhuma akan shi shi dama ba ma amintacce bane dan haka yafi wancan rauni sun yi kama ta wajen tafarudi sun sha bamban ta wajen siffar wanda ya tafarudin ya ce waƙad yu'addu tafarudan tafarudar saduki munkaran wani lokaci ko da mutum ne wanda yake saduk ana kallon tafarudinsa ya zama abin kyama shi ma kamar yadda yake cikin almizan da shi zahabi da yake cewa wa inna tafarudar saduki wa man dunahu yu'addu munkara lallai wato tafarudi na mutum mai gaskiya ko na ƙasa da shi ana kallon shi a matsayin munkari wato malama hadisi suna kyamar irin wannan hadisin ba za su karɓe shi ba ba za su karɓe shi ba sai algarib wanda shine yace diddul mashhuri shine akasin mashhuri wato nan kuma ta fuskar a a yawan waɗanda suka ruwaito akwai abu iri uku kamar da su yake cewa al-awwalul مطلق فردا والذي له طريقان فقط له خذي واسمع واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهورنا رآه ko dai ya zama hadisi mutum ɗaya kawai ruwaito shi ko mutum biyu ko sama da biyu abin da ake da mutum ɗaya ruwaito shi ya zama a wata gaba cikin gaɓoɓin isnadin ko dai daga tushen isnadin shine wurin sahabi ko daga gefen isnadi shine wurin malamin da ya rubuta littafin a samu wata gaba cewa mutum ɗaya ya kaɗaitu da riwayar wannan hadisin daga malaminsa ko da shi daga gare shi an samu ƙaruwar masu riwaya to za a amfani da wannan gabar mafi ƙaranci a mai hukunci shi na abin da muka turmidi yakan ce la na arifuhu illa min hadhal waji ba a san shi ba sai ta wannan fuskar sahabi ɗaya ya rawaito daga manzala sallallahu alaihi wasallam ko kuma tabi'i ɗaya ya ba da labari cewa ya ruwaito daga malaminsa ko kuma tabi'u tabi'i na ɗaya haka dai haka dai don ya zama ɗayan nan ce wato ɗaya ne mutumin sunan shi garib idan ya zama an samu biyu ya ƙaru ya zama aziz in suka kai uku ko sama da uku shine mashhur shi yasa yake cewa salasatun wallazi rawahu salasatun mashhuruna ra'ahu to shine shi malam alai yake cewa al-gharibu diddul mashhuri shine akasin mashhuri fataratan yarji'u tarji'u gharabatuhu ila al-matni wa taratan ila sanadi da kan suka ce hadisi garibi ne wani lokaci sukan faɗi gharaba ta koma zuwa ga matni wani lokaci kuma sukan faɗi gharaba ta koma zuwa ga sanadi akwai malaman da suka ce hadisi garibi ne suna nufin da'ifi ne a ka kiyaye da irin ta'abir ɗinsu mashahurai a cikinsu akwai mutum uku alimamu tirmidhi a cikin littafinsa in ya ce garibi kaɗai bai ƙara da hasanun garibun ko sahihun garibun in ya taƙaita akan kalmar garib kaɗai to daidai yake da ya ce ba'if ina fata mun gane sannan al'imamu daru ƙutni shi ma yana yin irin wannan zancen wani lokaci sannan azzaila'i musamman altafin shi nasbur raya fi takhrij ahadith al-hidayah in ka ji ya ce garibi to da'ifi yake nufi haka al-imam az-zahabi a littafin shi cikin tarikh cikin sirru alamin nubala da makamantansu haka ibnu kathirin shi ma yakan faɗi garibi yana nufin da'ifi to da ka sai ka kiyaye da istilahi ne wanda yake ba shine mashhuri ba amma su haka suke sanda suke faɗan garibi da nufin wato da'ifi akwai wuraren da suke faɗin haka waɗannan malamai to ya ce falgaribu sadiqun alama saha wa alama lam yasih lafazin garib yana iya hawa kan abin da ya inganta yana kuma iya hawa kan abin da bai inganta ba wattafarrudu yakunu liman farada bihi rawi isnadan aw matnan in an ce kuma tafarrudi yana iya yiwuwa ga abin da mai riwaya ya kaɗaitu da riwayarsa a isnadance isnadin ne fardi ko kuma matanin ne fard wa yakunu lima tafarrada bihi an shekhin muayyan zai zama kuma abinda ya kadaita da shi daga wani malami na musamman kama yuqalu kamar yadda ake cewa lam yarwihi an sufyana illa ibn mahdi wannan hadisin babu wanda ya rawaito shi daga sufyan sai ibn al-mahdi walam yarwihi an ibn jurayj illa ibn al-mubarak ko a ce wannan hadisin babu wanda ya roto shi daga ibn jurayj sai ibn mubarak to wannan tafarrud ne daga wani malami kenan ina fata muna biye da waɗannan maganganun da su yake ta yi sai ce al-musalsal al-musalsal wannan daga jin sunan ma za ka san wani kwalliya ne ko dan salsala shine abu ya tafi haka a jere ya ta tafiya kamar yadda su yake cewa huwa allazi isnaduhu rijalahu qad taba'u fi sifatin aw hala shine wanda isnadin ko mazajen sun bi sawun juran su a wata magana ko wani aiki qauliyatin fi'liyatin kilaihima lahum aw lisnadi fi ma qusima idan ma suna bin junan su a wajen kowa na cewa sami'tu ko kowa na cewa haddasana ko kowa na ce inni uhibbuka ko makamantansu yace wa khairuhu dalu alal wasfi wa min mufadihi mafi alkhairin wato hadisi musalsal shine wanda zai nuna wata siffa wanda za ta nuna cewa akwai ziyadatu dabti zukin wannan ana murna da shi amma yace wa qallama yaslimu fi tasalsuli kadan ne hadisai masu tasalsuli da suke tsira daga rauni min khalalin wa rubbama lam yusili wani ma ba mutasili bane musamman zamana da suka yi tsayi sai zama ana damuwa da tasalsulin fiye da damuwa da asalin matanin shi musalsal abin da ake nufi idan aka ce ga hadisi wanda ya zo ba da labarin ya aikata wani aiki kuma shi ma wanda aka ba labarin ya aikata irin wannan aikin suna kwatantawa to akwai alamar sun kiyaye hadisin kenan in wane ya zo ya ce wane ya bani labari ya ce wane ya bashi labari ya ce wane ya bashi labari ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya har an ga haƙoran shi sai shi ma malamin ya yi dariya din shi ma wannan malamin shi ce shi ma ya yi dariya haka ko kuma ya ce annabi ya ce wane lalle ina ƙaunarka ce shi ma sai ya ce wa ɗalibin shi ma ina ƙaunarka shi ma ya ce ɗalibin shi ma ina ƙaunarka maimaituwan wannan kalmar ko wannan aikin yana nuni zuwa ga lalle an kiyaye hadisin yadda ya kamata to in zamani ya tsawo sai mutane su zama ko ba a kiyaye ba suna so da ƙarfin tsiya su cusa cewa an yi abu shine abin da yake nufi wannan halal din yana shigowa ne a cikin tabbatuwan wannan tasalsulin ba a cikin asalin matanin ba domin daga baya malamai sun jarabtu da tasalsulat yanzu kamar shi wannan fata abu wadda a nuskar shi dinnan ta ta wannan ta hakikin za ga a can karshe ya wani mulhaka ya ta kawo nashi tasalsulat din da yawa imamu zahabi na yawan kawo su a cikin sirr alamin nubala musalsal idan ya gama kawo tarjama malami zaka ga zai koro isnadi wanda akwai malamin a ciki daga kan kanshi har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji ambata ya ce wannan musalsal ne bi kaza ko musalsal bi sami'tu ko musalsal bi damashqiyina ko musalsalun bi kaza ko kaza yana yin haka zahabi yana yi haka imamu nawawi yakan yi haka mizzi mizzi ya cika ma littafin tazibul kamal da waɗannan abubuwan suna nan da yawa haka duk malamai masu tarajim suna yin irin waɗannan ƙoƙarin kawo wannan wani abu ne mai armashi a cikin hadisi da yake cewa kama sulsila bi sami'tu kamar yadda ake kawo musalsal bi sami'tu suyudiya ya da littafi mai suna jiyadul musalsalat yakan ambace su au kama sulsila bil awwaliya ila sufyan ko kuma hadisin musalsalun bil awwaliya wato wanda yake yayi tasalsuli da farkon hadisin da na fara ji a gunwa ne da kuma wa sai ce wa ammatul musalsalati wahiya shine irin maganar su cewa da yake cewa kallama yaslimu fi tasalsuli min khalalin wa rubbama lam yusli lam yusli yace wa aktharuha batila da daman su akwai na ƙarya ma likadhabi riwatiha saboda ƙaryan masu riwaya shine amma ake cewa mahallul wahan wal butlan wasfu tasalsul wajen barnar shine kokarin siffanta tasalsuli din la fi aslil matn ba wai a cikin asalin matanin ba wa aqwaha mafi karfin hadisi musalsal da aka sani daga cikin su akwai bi qira'ati al musalsalu bi qira'ati saffi hadisin da yazo musalsalun bi qira'ati suratu saffi wanda riwayan Abdullahi dan Salam ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta musu suratu saffi da aka saukar da ita shi ma sai ya karanta ma ɗalibin da ya karanta da wannan hadisin shi ma ya karanta wa nashi haka dai haka dai turmidi ya ba da labari a cikin turmidi a lamba hadisi na 3,309 yana na cikin sunan ta limamu turmidi hadisi ne tabbatacce a shekul albani ya daga cikin malaman da suka inganta shi na fata muna ganewa to wannan musalsal ne wanda yake qawiyun qawiyul isnadi thabitun wal musalsalu bid damashqiyyin da hadisin da yake cike da damashqiyawa shine hadisin Abu Dharrin da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ruwaitowa cikin abin da yake ruwaitowa daga Allah subhanahu wataala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu wannan hadisi yana cikin sahih Muslim al-Imam an-Nawawi da yazo a cikin azkar yake cewa rijalu isnadihi minni daga ni Nawawi ila Abi Dharrin zuwa kan Abu Dharrin damashkiyuna shine ake cewa musalsalun bid damashkiyin kuma shi ma Abu Dharr sahabi ne da yana kasar Dimashqa yace haka haka haka haka haka nauyi ambata a cikin littafin azkar cikin littafin shi azkar ya ambata wal musalsalu bil misriyina da kuma hadisin musalsalul bil misriyin shine hadisul bitaqa hadisin wannan da aka ce ranar alkiyama in an tashi alkiyama wani zai zo da tarin littattafai wajen guda ɗari na zunubi amma kuma da ta takarda ta ladan shi ta aikin ladan shi shine musalsalun bil misriyina wanda a cikin littafin sahawi mai suna aljawahirul mukallala ya kawo shi fil ahadisil musalsala ya kawo shi haka suyudi a cikin jiyadul musalsalat to sai kuma yace wal musalsalu bil muhammadiyina ila ibn shahabin da kuma hadisin da yake musalsal da masu suna Muhammadu daga Muhammadu daga Muhammadu shine hadisin Ummu Salama radiyallahu anha da take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istarqulaha fa inna bihan nazara wannan yarinya da take da wato abin nan tusar jaki Annabi ya ce ku mata ruqya lalle akwai wato kallon shedan da shedan ya mata akwai shedanin aljanu da ya mata mugun kallo wannan yana cikin littafin siru alamin nubala na shi zahabi din a cikin juz'in shi na goma sha bakwai ya kawo haka as-sakhawi a cikin wancan tafin nashi shi kuma musalsal ne bil muhammadiyina har zuwa kan muhammad ibn shuhab amma ita ta sama da shi ummu salama ba muhammadu bace ita kuma gane sai dai kuma shi annabi muhammad din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban halitta Allah ya kara mishi abin nan wato salati da sallama da aminci sai ya ci gaba da cewa al-mu'an'an hadisi wanda aka mishi an ana a ce an an an daga wane daga wane daga wane فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي لشيخه يوما ما ما إسنا ما إسناده فلان أم فلان هكذا مؤنعن شنو وند إسناد شي أني ما يكون أتي حدثنا كو أخبرنا كو أنبأنا كو قرئ على فلان كو قرأت عليه سأتي عن daga wani kaga an bata tabbatar da kaji kai daga gare shi ko baka ji ba da haka lafazi ne mai dungu to idan mutum an san shi dama yana yin magudi shine at-tadlis yana magudi a wurin riwayarsa to ba za a karba an anasa ba sai an bincika faminan nasi yace daga cikin malamai faminan nasi cikin malamai man kala wanda yake cewa la yathbutu bai tabbata hatta ya siha liƙa'un rawi da shekhihi yawman ma. Kafin a anshi an ana sai in muna da tabbacin cewa wato wane da wane da malam wane da ɗalibin da ya ce ya ji daga gare shi muna da wani labari da yake tabbatar mana lalle sun taɓa gamuwa a wata rana cikin ranakun rayuwarsu. Wannan shine magana Limamul Bukhari da malamin shi Ali ibn Abdullahi ibn al-Madini Allah ya gafarta musu gaba daya wanda kuma shine zance mafi karfi game da hukuncin an'ana shi sai ibn Timiya yake cewa wanda suka ja da Imam al-Bukhari sun kasa ka da shi amma wanda suka ja da Muslim sun iya samun shi da wasu tubatubai saboda a wannan maganan mu'amala da an'ana Muslim yayi sassauci to sassaucin nan ya bada dama an samu wasu wato ta taɓarza wasu ‘yan ramuka a cikin ayyukan shi na ingantawa. Ya ce wa minhum malik tafa bi mujarradin imkanin luƙi, akwai kuma wanda ya taƙaitu a kan mujarradin yiwuwar gamuwarsu, mujarradin yiwuwar gamusu wa huwa mazhabin muslimin shi ne mazhabin muslim wa kad balaga fi raddi ala mukhalifin wa muslim ya kai matuƙa wajen mai da martani ga wanda suka saba ma wannan shi muslim a gunshi ba sai kaga su sai an samu subutun liqa tabbatuwar gamuwa shi kuma yace imkaniyatul liqa yuwar imkaniyatul luqi shine me ba mutu tsakanin subut da imkaniya subut sai an samu din imkaniya kuma in dai sun rayu a rayuwar da e muna sa ran sun gamu malam wane ya rayu a zamani kaza yana matsayin malami mai karantarwa wani da ya ce daga gare shi an ya rayu shi ma a wannan zamanin yana matsayin ɗalibi mai neman karatu to abu ne kuma su rayu a gari ɗaya ko ƙasa ɗaya ko kuma wanan nan da ya ce daga wane ya shiga garin da malam wane yake a lokacin da malam wanan yake raye ko mun gane misali a ce malam bakar gumi allah ya gafarta mishi ya rayu a kaduna har ya rasu a 1991 ko 92 ko 91 to a daidai sanda yake rayuwa a Kaduna nan kai kuma ɗalibi wanda kake harkar neman ilimi kuma kana garin Kaduna to yana da wahala a ce baka je gurin shi kaje karatu a ɗabi'ance ko saboda irin hajar da kake nema akwai ta a wurin shi to shine imkani imkanin lokai kenan amma kuma tana iya yiwuwa ka rayu a Kaduna ko baka je gurin shi ba tana iya yiwuwa tana iya yiwuwa kuma sanda kake shiga Kaduna kai ba mutumin garin Kaduna bane baka samun damar zuwa inda yake abu ne mai yiwuwa akwai mutane da dama kuma waɗanda suka rayu da malami irin shi ba su taɓa ganin shi ba yana raye suna raye ni dai misali yanzu ni da nake magana ni ban taɓa gana bakar gumi ido da ido ba amma sanda yake raye yake wannan karantawa a wannan 1991 din ina SS1 a makaranta da wayauna da da gurgudan hankali na kuma a lokacin nayi karatu har risala misali har na fara karatun muktasar a gun malami na zauri kuma ina zuwa garin Kaduna amma ban taba ganin shi ba taban san ina ne majalisin shi ban dai ban taba ganin shi ba da haka yanzu iri na suna nan da yawa haka wanda in suka ce daga Abakar Gumi to akwai inkitayi amma kuma sun yi zamani da shi to kaga mujarradin cewa saboda kun yi zamani da shi a lokaci guda a gari guda a ce kawai to ai ana sa ran kun haɗu zai ba da halal yanzu kaga misali mutum iri na yanzu idan na ce ma muslim an abubakar gumi zai karba in aka duba tarihin rayuwata da tarihin rayuwar shi ko amma na ce bukhari an abubakar gumi da ce a a yana kuka gamu da shi to kaga ashe tafarkin bukhari ya fi amfani wajen tantancewa ina jin duka mu kowa zai buga wannan misalin akan rayuwar shi da rayuwar wani malami hala anan garin katsina ko wani malami da ke shigowa katsina ko in ka je kano ko zaria ko sokoto wani malami da ke rayuwa a garin akwai malaman najeriya na yanzu da yawa wanda mun san sunansu mun san irin karantarwarsu da shahararsu alama muna ganinsu saboda samuwar hanyoyin sadarwa ɗinnan kala-kala tv intanet social media da sauransu amma ba mu taɓa ganinsu ba na fara sa maka malaman najeriya da ban taɓa ganin ido wala za ka yi mamaki mafi yawansu kuma na san su farin sani kuma kullum muna jin katunsa mana ƙaruwa da su amma baka samu halin da zaka gamu da su ba saboda halin rayuwa garin da kuke ba ɗaya ba ko kuma wani ma in ka je in ka shiga garin yanzu sai mutum ya shiga Kano so nawa in ka shiga kai ka je kantin kwari ne ko kurmi ko sabon gari ka je kasuwa ka je kasuwar ka ne kawai ko yaushe zaka tunanin cewa bari ka biya gadan kaya ko ka biya rijiyar zaki ko alfurkan ko ina ne ga sunan cibiyoyin nan na manya-manyan malaman kanan nan sai ka je ka dawo ba ruwanka da su ba wai don kare na karatun ko ba ka so ba a'a saboda ba shine abin da ya kai ka ba abin da ya kai ka kuma takaitacce ne ka yi ka gama ko kuma ran da ka shiga ba a karatun ko kuma ko ka so zuwa karatun ba kama sai da yake ba kaga duk wani abuwa ne masu yiwuwa a waƙi iko to da ka sai zama wannan hanya ta Bukhari ta takaita mushi yiwuwar samun kurakurai shi kuma na Muslim ta buɗe ƙofar yiwuwar samun waɗannan kurakuran irin hadisan Abu Zubair an Jabir wanda akwai maganganu da yawa akan su to shine yace Muslim kaga shi yayi wannan maganan ya ya dauki wannan tafarkin kuma har yayin da awar ijma'i akan haka sannan kuma yayi kace-kace da waɗanda suka saba mushi to anan ne aka yi ta tataburza da wa yake dan dai bai ambaci suna ba kuma abinda ake zata mushi ba zai musu Bukhari da su Ali ibn al-Madini irin wannan caccakawa don Bukhari malamin shi ne kai tsaye Bukhari ya kanta Imam Muslim shi ya koya mushi ma yadda ake aikin ingantawa dinnan a gunshi ya koyi wannan sana'a ta inganta hadisai a gunshi ya koya amma kuma za ka yi mamakin muslim bai ruwaito hadisi daga bukhari a cikin asahi ɗin shi ba kamar yadda zahabi yake faɗa yake cewa summa inna musliman li hiddatin fihi muslim ya ɓata da malam muhammad az-zuhli malam az-zuhli wanda ɓangarinsu ne sun ɓata da muslim ɓatawa sosai a sanadiyar bukhari domin az-zuhri ya zo makarantar shi yace duk wanda ke zuwa gun Muhammad dan Isma'ila ya tashi ban makarantar mu ba ma kaunar shi a nan wajen ba ma san masu zuwa makarantar shi saboda suna tuhumar shi akan mas'alar khalqul Qur'an sun mishi mummunan fahimta kuma da yanayi na hassada da baka rasa dan adam da ita labari ne mai tsayi to da aka yi haka kai kuma muslim ka gamsu da al'amarin bukhari da ya zo nai sabur kullun kana makala a gindin shi kana koyon ilimi mai zurfi sai wani malami ya zo ya ce to ko dai ka zaɓa ko ni ko shi sai musulun ya ga ina shi ya busan buhari gaskiya kawai sai miƙe daga makarantar kawai kwashe gaban shi ya fita ya ce an haƙura ɗin da haka lisanul hal da ya tafi sai ya samu masu jakuna ya ɗoro musu takaddun hadisan da ya koya a gun zuhuli aka ce kayan jaki biyar ya ce a maimai da kayan shi hadisan ba ga kayan ka da na dawo ma da su to kaga wannan ba abu ne mai kyau amma dabi'a ce ta dan adam zabi yace to kuma kaga yanzu ya ya zabi bukhari akan malamin shi zuhuri da aka da yaroto hadisi daga zuhuri ba ana nan kuma shine summa inna musliman li hiddatin fi ana nan kuma tana shi kuma sai sake batawa da bukhari ka gane wannan kai malami wanda kake da dalibai wani ya bata ne da wani zo makarantarka to ka kiyaye shi kai ma zai bata da kai wata rana zai bata da kai wata rana kaman abinda ba shi ke cewa ne sakin wawa daukar mara hankali in mace ta yi aure aka sake ta da wuri saboda ba ta da hali mai kyau wani yana ganin a wannan ai ya samu arha bari ya maza ya dauke ta ko to abinda ta yi a wancan gidan aka sake ta in ta zo gidanka za ta sake shi to haka duk ɗalibi wanda yake ɗabi'arsa faɗa da wani malami sai ya canza malami na biyu ka kuma malamin na biyu ya zo gunka kai ta murna ka samu ƙarin ɗalibai har ya dinga gaya maka laifukan wancan malamin to ka jira na katon ɗin ka jira bayan ɗan ƙanƙanin lokaci muslim yana da wannan hidda yana da zafi to da sai ya ɓata da bukhari ƙarshen rayuwarsa shi sa bai ambaci bukhari ba a cikin littafin shi gaba ɗaya wannan kuma ɗan adanci ne jama'a ba wai sunna ba ne ɗan adanci ne yana akwai shi a kowane zamani ko mutane iri-iri ne kamar yadda hadisi yake tabbatarwa cewa da aka zo halitta adam to an cakuɗa ƙasa ne kala-kala sannan aka halicce shi akwai mai tsandauri akwai mai laushi akwai mai yashi akwai mai duwatsu akwai marmara duk wani nau'in ƙasa shi da aka cakuɗa sannan aka halicce adam to haka ‘ya'yan shi ɗin nan da jikokin shi mu halittun Allah banu Adam, kowa ɗabi'arsa da halinsa takan bi irin nau'in ƙasar da aka halitta ɗabi'ar, aka halitta shi akan ɗabi'arta, daga cikin jikin baban shi Adamu, ko mun gane? Wani za a gutsuro daidai tsandauri ne a yi shi, za ka sai yana da gauni, wani za a gutsuro daidai rairayi ne a yi sai gaishe yana da sauƙi haka dai haka dai haka dai to haka Allah yake mutane kuma a kowane zamani kuma ko da gidanku ɗaya cikinku ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya zaka kowa da halin shi daban-daban to muslim sai ya samu wannan yanayin na shi ya yi wannan sassaucin to wannan maganganun sai malamai suke ganin gaskiya ba da su Bukhari din yake ba amma kuma zahirin abu na nuna da su din yake ko kuma da wasu wanda suka bi irin ra'ayin su tabbas yayi maganganu masu zafi a wurin muqaddama sayyid muslim duk wanda ya karanta sayyid muslim ya san wannan ita ce muqaddama shi yana magana akan wato matakai na ingancin hadisai da hukuncin karban an'ana da sauransu Allah ubangiji ya gafarta musu gabaki daya ثم بتقدير بتقدير تيقن اللقاء sannan wasu kuma suka ce da kaddara yuwar haduwarsu yushtaratu Allah ya kuna rawi an shekhihi mudallisan idan aka sharɗanta yuwar ga wasu din to ya zama kuma ba mudallisi bane fa in lam yakun hamalnahu ala al-ittisal idan mutumin da yace an kuma muka tabbatar ya gamu da malamin kuma muka san cewa ba mudallisi ba ne sai a riƙi wannan an ana tashi a matsayin cewa ittisali ne fa in kana mudallisan idan mudallisi ne fal azharu annahu la yuhmalu ala sama abin da yafi bayyana shine ba za a riƙe ta akan cewa ya ji ba thumma in kana al mudallisu an shaykhihi za tadlisin an thiqati fala ba's sannan kuma shi wanda yake tadlisin idan an san baya tadlisi sai daga amintattu to shi ma za a karba to kuma akwai littafai da aka ware musamman dan sanin suwaye mudallisai ibnu hajar na da nashi tabaqatul mudallisina akwai suyuti shi ma yayi waɗanda ana gane suwane da suwane suna yin tadlisi ta hanyar da goyi mana magana akan tadlisi shine shine darasi na gaba ma insha Allah ina ganin bari mu sake tsayawa anan saboda mun kai kan awa sai kuma mun sake haduwa a awa ta gaba kenan insha Allah nake cewa wa subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله